أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أولا آية من البركة قد تكسنت آية تبقى أولا سورة سورة فاتر أولا يمتي ودي كسنت شاتك وسقوة رمضان hijira 1443 wadda ya dace da miladiya wato 19 ga watan 4 a 2022 akan wannan aya insha Allah zamu ci gaba zamu dora akan inda muka kwana Allah tabaaraka wataala ya ce allazina kafaru wadannan da suka yi butulci bi ma'ana ba su imani da Allah tabaaraka wataala ba lahum azabun shadidun Allah ya mustattalin azaba shadidun mai tsanani a wurinsa tabaaraka wataala dama shi ainihin azaba dama Allah tabaraka wa ta'ala ya tattalin sa ne ga wanda ba su yi imani ba wato kai tsaye duk wanda kaga wani abu ya kai shi sai dai in babi ne na ma'asiya wato sabon Allah tabaraka wa ta'ala amma waɗanda suka koma ga Allah su suna kan ainihin kafirci ne tsantsa nan kam aikin su ma ba a gwadawa fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna wato ba ba gwada aikin su inji Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama saboda haka suna da azaba mai tsanani wallazina amanu wadda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki bi ma'ana aiki na nagarta su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce lahum maghfiratun Allah ya musu tattalin gafara daga gare shi wa ajrun da kuma sakamako kabirun mai girma wato wannan saboda abin da suka doro na imani shi abin da ya shafi janibi na wa'idi wato yakan faru ne ga wadda suka butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda wa'adu kuma yana faruwa ne ga waɗanda suka zamanto suka yi imani suka yi amalu salihi wato sun samu imani sun samu aiki na nagarta nan sai su samu ainihin wannan sakamako da gafara daga Allah tabaraka ta'ala da kuma abin da ya kasance a sakamako mai girma a wurin Allah tabaraka ta'ala na'am أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون نعم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah tabaraka wa ta'ala ce afaman zuyyina lahu su'u amalihi yanzu shi wanda aka aka kawata masa mummunan aikinsa aikinsa ya gan mai muni ne amma sai ya zamanto a yaga abun mai kyau wato bi galabati hawahu ala aqlihi saboda sun zuciyansa yayi rinjaye akan hankalinsa abin da ya faru kenan sai zamanto wato yaga abun kyakkyawa ne a wani wurin Allah tabaaraka ta'ala ya gaya mana wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne yake kawata musu ayyukansu aiki ne mai muni sai su ganshi shi kuma mai kyau ne fara'ahu hasanan sai su ganshi aiki mai kyau wato aiki wanda ya zamanto mai muni wanda ya zamanto badil barna amma daga ƙarshe sai su su ganshi wato a irin wannan hange a irin wannan gani sai su ganshi abu ne mai kyau wato wannan zai yi daidai kaman hadahullahu kaman wanda ya kasance Allah ya masa shiriya ya bashi shiriya ya zamanto ya samu aiki ayyukansa kuma suka tafi wato akan abin da ake bukata wato janibi na hi- na, na hidaya wa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah yakan badda wanda ya so bi adlihi da adalcinsa wa yahdi man yasha'u ya shiryar da kuma wanda ya so bi fablihi da falalansa tabaraka wa ta'ala fala tazhab nafsuka alaihim hasarat ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza alimta anna al-idlal wal hidayata bi yadihi inde ka san cewa kamar yadda ka sani da shiriya da bata duk ba wani abu da ya kasance wani ke da tasiri a cikin sa sai Allah tabaraka wa ta'ala fala ta ta'assaf kada kai bakin ciki ala adami ihtidaihim rashin shiriyosu wato kada ya zamanto yana damunka yana munana maka wato kada ya zamanto ka kuntata wa kanka saboda halin da suke ciki wasu ba su yi imani ba nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi bukatarsa kowa ya zamanto na Allah kowa ya zamanto mutumin kirki kowa ya zo ya samu aminci ya samu abin da ake bukata Allah a samu a shiga cikin aminci wallahu yadu ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan shine ɗabi'arsa to duk abin da ya zamanto zai wahalar zai kuntata bi ma'ana sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun ya dame shi saboda haka Qur'ani yace mana a ƙarshen tauba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum abinda duk zai wahalar da ku yana yi wa manzon Allah nauyi a zuciyarsa wannan sai ya zamanto shi manzo Allah yana son kowa ya yi imani to kalamul qudrati kuma ta rubuta za a samu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wannan haka Allah tabaaraka ta'ala ya shirya saboda haka Allah tabaaraka ta'ala yake ce masa ba mu saukar maka da wannan ambato wannan qur'ani don ka wahala ba ya rasulullah daha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ya ka ce ya rasulullah kada sallallahu alaihi wasallam ba mu saukar maka wannan qur'ani don ka haru da wahala ba saboda haka wahalan nan shine ake gaya mana cewa a wani wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke ce masa la'allaka bakhiyun nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa yawa saboda bakin ciki saboda damuwa zaka cutar da rayuwarka ne ya zamanto ka rasa rayuwarka saboda bakin cikin basu karbi shari'a ba wato abin da ke ga manzo wa ma'alar rasul illa albalagul mubin shine a isar da sako idan an karba an yi amfani da shi to fanima in ba karba ba kuma shi dai yayi nashi wa ma anta alaihim biwakil wa ma anta alaihim bijabbar kai ba mai tilasci ba ne kai ba mai sa ido ne a kansu ba wato inji Allah tabaraka ta'ala saboda haka ya zaman to fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah alimun Allah masani ne wato bima yasnaun da abin da suka kasance suke aikatawa fa yujazihim alaihi kuma zai saka musu akan abin da suka kasance suke aikatawa na'am والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
نعم والله الذي أرسل الرياح وتسير سحابا ثم سقناه إلى بلد ثم سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله تبارك وتعالى يقول والله نما دي أنشي قبابين إلهيات wato abubuwan da abun da ya shafi halaran Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake da iko akan haka mun gani a ayar da muka fito shiriya da bata wato duk ba wani abu da yana yana hadara ne na Allah tabaraka ta'ala wasu su samu imani fablu kenan wasu su samu kufuru wato adlu kenan adalci ne Allah tabaraka ta'ala bayan wannan Allah tabaraka ta'ala ce to ga wani kuma abu har yanzu wani aikin sa wanda in ba shi ba ba mai yin wannan aikin wallahu allazi arsala riyaha Allah shi yake aiko da iska wato a ka'ida in kaga iska ta zo da siga mufrada wato da siga na rihu ba riyahu ba to ainihin ta azaba ne amma inda aka ga an ce riyahu nan kuma na ni'ima ne wanda da bayan wannan iskar abin da zai biyo baya sai a samu ruwan sama saboda haka ya zamanto jumhurul qurra suna karanta wannan wuri ne da riyahu wato da ainihin siga ainihin na jam'i Allah tabaraka da akan samu Ibn Kasir da Hamza da Kisai a sauran ruwatu qurra'u saba nan wato su kuma suna karanta da ifradi wato da rihu fatuthiru sahaban ai sai ya motsa wannan girgije shi wannan iska sai ya motsa wannan girgije din fasuknahu ila baladin sai mu kora shi ila baladin zuwa ga birni ko gari wanda ya kasance mayyitin wurin da ya kasance matacce wato ya zamanto ba ruwa ba komai la nabata laha ai babu wani abu na tsiro akai idan wannan ruwa ya sauka akai sai ya zamanto an samu abin da ake bukata na rayuwa wato a cikin wannan janibi sai ya zamanto fa iza anzalna alaiha alma'a tazad wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij idan wannan ruwa ya sauka sai ya zamanto sai ya zamanto ya raya wannan ƙasa bi ma'ana bi ma'ana ya zamanto fa iza anzalna alaiha alma'a tazad wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ya zamanto ƙasar ta kumbura ta karbi wannan a wannan ruwa ruwan nan daga nan kuma sai a samu yabanya ya bayyana min kulli zaujin da kowane abin da ya kasance abun hadawa wato ababe guda biyu wanda ake tafiya da su wato saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kowane abu bibbiyu Allah tabaraka wa ta'ala yayi domin ya zamanto shine kade tabaraka wa ta'ala kuma wannan tsiro ya zamanto bahijin mai kayatarwa kware da gaske fa ahayna bihil arda ba'da mautiha Allah ya ce sai mu raya ƙasa bayan mutuwan wannan ƙasar da wannan girgije da ruwa wanda ya biyo baya wato sai a kore duk abin da ya zamanto na bushe wannan wanda ya kasance akan ƙasa sai ta hadu da yabanya kazalikan nushuru Allah tabaraka wataala ya ce haka muke tarar da halitta wurin ba wurin tayarwa wurin rayawa yadda in an yi ruwa ke raya ƙasa to haka kuma lokacin tashin kiyama in lokacin yayi aka yi busa wato bayan an yi busa na duk halitta sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala in zo an an yi busalil ba'asi na tayarwa nan kuma kowa zai tashi fa izahum qiyamun yanzuru kowa zai tashi ya zama to ana tsaye ana sauraro kuma abin da zai biyo baya na'am man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an ilayhi yas'adu al-kalimu الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور نعم من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله تبارك وتعالى يتي من كان يريد العزة duk wanda yake neman buwaya wanda yake neman ɗaukaka wanda yake neman daraja to falillahi al'izzatu jami'a dukkanin ɗaukaka dukkanin daraja a fiddaraini a gidajen nan guda biyu duniya da lahira a wurin Allah yake saboda haka wanda yake neman ɗaukaka yake neman daraja ya nema a wurin Allah tabaraka wata'ala domin duk wanda ya nemi abu a inda ba a samunsa ya wahalar da kansa bi ma'ana ya nemi abun wurin da ba bigiransa ba to wannan ya zamanto buwaya na Allah ne buwaya na manzon Allah ne buwaya na sallallahu alaihi wasallam sannan buwaya kuma na ainihin mu'minai ne walillahi al-izzatu walirrasulihi walilmu'minina buwaya na Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma haka na manzo ne kuma haka na mu'minai ne wanda ya zamanto mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi sababi da'atihi saboda yi masa biyayya sannan duk wanda yake bukata ya samu wannan abu to Allah zai rike bi ma'ana yau Allah biyayya anan su kafirai Allah tabaraka wa ta'ala yake yake cewa wasu suna riko da kafirci suna bi suna bin jagororinsu akan wannan hidima na kafirci Allah tabaraka wataala ce ayabtaguna indahumul izzata wai shin girma da buwaya suke nema a wurin su ai fa innal izzata lillahi jami'a duk girma a wurin Allah yake Allah in ya mai da kai azizu ba wanda zai mai da kai zalilu in Allah ya mai da kai wato mabuwayi ba wanda zai zamanto ya mai da kai kaskantacce shawar islam shaykh rahimahullah yana cewa huwal azizu ghairuhu zalilu wa huwal karimu wahibul jalilu shi Allah tabaraka wa ta'ala haka yake huwal azizu shine mabwayi gairuhu zalilu wanda ba shi ba kuma to shi kaskantacce ne in kaga ya hadu da izza to ya hadu da halaran Allah tabaraka wa ta'ala wato dan ake samun daukaka wanda su ba Allah suka sa a gaba ba da'iman abun duniya suke suke itibari da shi suna ga kaman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su da komai ɗin nan a zahiri ana gaba wadata a hannunsu irin su khabbabu su suhaibu su bilal rumi da sauransu sai suna cewa wato la'in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu min hal azal wai in an dawo madina da sannu za mu fitar da waɗanda wato masu buwaya masu daraja za su fitar daga kaskantattu a wannan garin wai kaskantattu wai suna nufin waɗannan dai sabai na Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wataala ya ce ai ba abun haka yake ba ai girma kan na Allah ne na manzon Allah ne na mu'minai ne walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin a yanzu duk wanda ya ce shi yana wato gaba da wannan harka na addinin musulunci bai wuce ɗayan biyu ba saboda ko wani abun da ya shafi a lamarinsa na mulki ne wanda yake ga idan ya dawo ya karbi musulunci abun zai zamanto wasu sun kyamace shi a babin kula da wannan izza na shi na biyu ko kuma saboda abin da yake hannunsa na hidimarsa na tattalin arziki wannan bai wuce haka ba amma ba wai mutum ya yi karɓar musulunci saboda bai fahimci musuluncin ba a komai ya zamanto a fili yake bi ma'ana an san komai komai kuma ya zamanto an yi bayaninsa wa fassalna tafsilan an rarrabe shi rarrabewa an yi bayanin komai ilaihi yas'adul kalimut tayyib alkalimun tayyib wato magana wadda ya zamanto tsatsarka ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato ana ɗaukaka ta zuwa ga hadaran Allah tabaraka ta'ala take tafiya sannan haka kuma sauran tasbihai wato subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim duk waɗannan tasbihatu wato akan yi su kuma suna tafiya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wannan ya zamanto haka kuma afdalu wa afdalu dhikri wato alquran haka karatun qur'ani shi ma in an karanta shi shi ma yana hauhawa ya tafi ainihin malakutu wato ya zamanto abun karba a wurin Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma wal amalu salih haka ayyuka nagari da aka aikata wanda suka zamanto al muwafiq lis sunnati wanda suka dace da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na farilla ne ko na sunna ne nan kuma ababen daukakawa ne yarfa'u ana ɗaukaka su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa kan wannan gaba ya zamanto duk abin da aka kira shi al'amalu salih aiki kyakkyawa to sai ya cika sifa guda uku na farko dai aikin nan a yi shi ya dace da koyarwa na Allah a Qur'ani ko ya dace da koyarwa na manzon Allah a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu aikin nan ya zamanto an yi shi da kyakkyawan niyya shine wato ikhlasi kyautata niyya tsarkake niyya an yi shi haka wannan aikin yake sannan bayan an samu wannan ya tabbata cewa wannan aikin da aka yi ya cika sharuɗan da ake bukata a yi shi misali in sallah ne masalan za mu ga cewa tana da sharuɗa dole a samu tsarki na jiki da haratul saubi da haratul bukati da haratul da haratul jasadi da haratul saubi da haratul bukati wata tsarki na jiki tsarki na tufa da tsarki na wurin da za a yi sallah din to waɗannan sharuɗa in sun haɗu mutum ya yi aiki to duk aikin da ya yi na alkhairi zai same shi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala in ba shi ya dawo kuma ya ɓata abun da kansa ba in ya dawo ya ɓata kuma nan shi kenan misali mutum ya yi aikin alkhairi wato kaman kaman infaki ciyarwa ya ba da abubuwa na taimako amma daga baya sai ya bi ya ɓata abun da gori ya ɓata abun da munanawa nan shi kenan ya yi aikin kuma ya ɓata abin ya zamanto ya ajiye kuma ya ɓata amma in ba haka ba kan duk abin da mutum ya bawa Allah zai same shi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan ya zamanto Imam Suyudi a cikin tafsirin sa Abdurrul Mansur fi tafsir bil Masur haka kuma Ibn Kathir a cikin tafsirin sa akan gaban wannan ayan sun kawo cewa duk wanda ya karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tabarakallah waɗannan jumla guda biyar ya ce to mala'iku za su ɗauki wannan tasbihatu su tafi da su kuma duk inda suka je wucewa za a ji irin kamshi na tashi sai sun kai wannan abu wurin ajiya wanda ya zamanto zai zamanto an samu cikakken lada akan wannan abu wato saboda haka riko da waɗannan abubuwan tasbihatu da sauran istighfari da sauran a'malul birri shine abin da ya kamata ya zamanto mun cika lokutan mu da shi saboda ya zamanto an samu alkhairai masu yawa an amfana da lokutan da ake da su musamman na wannan Ramadan lokuta masu tsada kwarai da gaske wallazina yamkuruna sayyiati waɗanda suka kasance suke mummunan tanadi wato makirce makirce shine munanan abubuwa firya ibil amali ta wurin riya a cikin ayyuka su yi ba don Allah ba au fi iza'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta wurin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kam lahum azabun shadidun Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani ƙware da gaske wadda in an musu wannan azaba wato sai sun manta yawan makircin da suka yi a baya saboda wannan abun da ke gabansu ya sha kansu wa mak sannan kuma haka abubuwan da suke na mummunan tanadi wato ula'ika hoyabu abu ne wanda zai zamanto daga ƙarshe ya ja musu halaka ya ja musu yankewa na lamura cewa ba a samu abin da ake bukata ba an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam makirce makirce masu yawa mun karanta a suratul anfali wa izam kurbika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin an yi wa manzo Allah munanin tanaji ta tanaji tanaji ne cutarwa sun ce to ya za a yi wato ya za a kashe shi ne ko a raba shi da gari ne ko kuma a ɗaure shi a masa ta inda ba mai iya ganinsa ba irin abun da ba yi ba amma daga ƙarshe Allah ya nuna musu cewa wato taimako a wurinsa yake suka masa suka zo su kawo masa hari a wannan daren kamar yadda za mu samu in mun fita in mun fita wannan sura na fadir za mu shiga suratu yasin insha Allah za mu ga har inda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wajalna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa afshayna fahum la yubsiru wannan saboda duk makirci da aka yi na manzo Allah sallallahu alaihi aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto abun bayi da wato bayi da alfalu bayi da kuma ainihin abun da zai zamanto riba a ƙarshen lamari ya zamanto shi makirci duk wanda yake shirya makirci to yana yi wa kansa mummunan tanadi ne saboda walahi kuma makru sayyi illa bi ahli wato mummunan makirci da mummunan tanadi babu abin da ke faruwa sai dai ya kare akan wanda yake aikata shi shi yasa an tabbatar wannan tajriba ya tabbatar da haka duk mutumin da ya rayu da cutar da jama'a shine ainihin asiri shine tsafi shine jefe-jefe wai saboda ya cutar da jama'a ƙarshen rayuwarsa shi kuma asirin ne zai kashe shi wani ne zai jefe shi eh wannan wannan ba kaula ne a ciki eh saboda haka ya zamanto ba ɗabi'an kirki bane wato duk abin da ake nema a nema a wurin Allah wani kuma bai sai tare maka wani abu wanda zaka samu ba kuma zamu ga ko a duniya duk yawan ma'aikata ba hada su file daya ko ana hada su ba hada su in akwai mutum ma'aikata miliyan 100 to zaka ga akwai file ɗin su miliyan 100 eh ba za a ce to gidanku daya ko angonku daya ko yarenku daya ko addininku daya a ce ayi pairing a hada eh a hada su a file daya ba to yadda a duniya ba hada file daya haka Allah kuma bai hada rabon wani da rabon wani ba za ka ga uwa ta haifi danta tana aihuwansa ta mutu amma kuma ba zai mutu ba saboda file ɗinsu daban-daban ne eh file ɗinsu daban-daban ne arzikinsu daban-daban ne wannan saboda haka Allah tabaraka wataala ce wanda suka irin waɗannan mummunan tanadi Allah tabaraka wataala ce zai rike su da azaba sannan bayan haka kuma zai hada su makircin su da suka aikata zai yi musu jilala wato zai zamanto musu jagora akan abin da ya shafi halaka na halakan lamuran su gaba daya na'am والله خلقكم من تراب
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تذر إلا إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani abu kuma wanda har yanzu shi kadai ya ainihin tafarrudi ya kadaita da aikata irin wannan aiki shine abin da ya shafi janibin halitta dama mun karanta Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci komai jumlatan wa tafsilan wato da wanda suke hade da wanda aka rarraba duk halittar sa ne tabaraka wa ta'ala to wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku min turabin wato daga turbaya wannan ana nufin halittan Adamu kullukum min Adamu wa Adamu min turab wato dukanku daga Adamu ne Adamu kuma daga turbaya aka halice shi an ce an dauko ƙasa mabambanta daban-daban har guda 60 ana sampling ana rerewa ana daukan sinadarai mabambanta dan da aka hada guda 60 aka dauki sinadaran su aka halice Adamu to wannan yasa duk waɗannan ɗabi'u da suke cikin waɗannan abun nan cikin wannan ƙasan wanda suka san abin da ya shafi harkan ƙasa wanda ya yi soil physics ko wanda ya yi soil analysis ya san ainihin kowane ƙasa akwai irin abin da yake ɗauke da shi na sinadarai wadda ɗan uwansa babu babu saboda haka waɗannan sinadaran aka tara shi yasa a cikin 'ya'yan adamu duk wannan ɗabi'un suna ciki wani wurin wani ƙasan mai taushi ne mai laɗafa ne sai ka ga wani haka yake wani wurin tsandauri ne wuri ne mai ainihin wahalarwa wani sai ka ga mu'amalarsa haka yake shi da kansa ma tukun yana wahalar da kansa ballantana ka rabe shi ka ce kana neman lulufi a shi ma bai wa kansa lulufin ba to saboda haka sai zaman to yadda waɗannan ƙasan suke wurare daban-daban wani wuri karali wani wuri jigawa wani wuri tsandauri wani haka mutane suke to wannan duk saboda wannan sinadari da ke cikin kakan annabi adam alaihi salatu wassalam summa min nutfatin su kuma zurriyarsa sai aka zamanto aka samar da su daga ainihin ruwan maniyi wanda ya zamanto shine sabab wurin halittarsu sun maja'ala kuma azwajan sannan Allah ya sanya ku wato zukuranan wa inasa aka samu maza da mata wadda kuma mace da namijin nan kowane abu haka yake za mu ko wutar lantarki ne wannan za ka ga positive da negative ne yawa daga ga positive da negative in ka dau positive kadai ba zai biya ba in ka dau negative kadai ba zai bada ma'ana ba sai an hada positive da negative sai a samu sakamako a samu dare a samu rana mace namiji bakin ciki farin ciki mumini kafiri daci zaki komai haka wato haka suke tafiya wato ababuwa guda biyu wato ababe ne guda biyu da suke tafiya akan wannan janibi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tahmilu min unfa yana daga cikin abunda ya zamanto aiki na Allah tabaraka wa ta'ala shine abunda mace take dauka daukan cikin da ikonsa wala tadau illa bi izni sannan kuma ba a haihuwan wannan abu illa bi ilmihi sai da ilmi na Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ilmin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto shamil din nan wanda ya zamanto ya kewaye da komai wa ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala masani ne a hada bi kulli shay'in ilma wa asa kulli shay'in adada wato ya kewaye akan sanin komai kuma wurin adadi ya san dukkan duk halittarsa gaba daya ma dakka au jalla komai kankanta abu komai girman sa Allah ya san shi tabaraka wa ta'ala wannan bi ilmihi da saninsa wa hibzihi da kiyaye shi da kuma sanin alqada wal qadar wani hukunci aka yi masa akan wanda zai zamanto yake tabbata a kansa ya zamanto wannan shi ma abu ne wanda Allah ya kadaita da shi ya zamanto shi yake da iko akan wannan saboda haka zaka ga ko da a babin bincike ana zuwa a yi test a yi scanning a yi menene a samu cewa a ce ai matar za ta haifi ɗa namiji haka ne kuma ta haifi ta haifi ɗa namiji din amma da bayan aihuwan za a sake tambayar likita shi yaron nan shekara nawa zai a duniya bai sani ba yaron nan talaka ne ko mai kudi in ya girma bai sani ba yaron nan mai sanadin da zai zamanto sababin rasuwansa bai sani ba yaro in an dinga tambayansa bai sani ba bai sanin nan ba sai ya dawo bai sanin ba gaba daya wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu wannan sai zamanto shi ilmin Allah tabaraka wa ta'ala shine ihada akan komai ya kewaye komai da komai a cikin abin da ya shafi janibi na halittarsa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin haka abin da ya shafi rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance yana aidin tsawaita rayuwan wanda ya tsawaita masa ba wala yunqasu min umrihi ko kuma a rage masa wato illa fi kitab sai dai gwargwadon abin da ya kasance a cikin littafi a cikin littafi yadda aka rubuta a lauhul mahfuz a cikin ilmin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine zai zamanto tabbatacce wani lokaci mutum sai ya ga ya rashin lafiya har ya tsammanin zai koma ga Allah bai san ba haka bane sai ya warke ci gaba da rayuwa irin yadda ya faru da sahabi manzo Allah sa'ad har ya fara cewa in ya rasu a dau dukiyansa kaza ayi kaza manzo Allah ya ce ba haka bane mai yiwa ma Allah ya sa magadan naka su gaji abubuwa masu yawa nan gaba a sai ishara ne ba wannan ajalin ne zai mutu ba to wannan sai zamanto yana cikin ainihin abubuwa mugayyabat abubuwa da Allah ya boye a cikin saninsa tabaraka wataala shi rayuwa da nisan kwana da akasin haka duk lamari ne a wurin Allah tabaraka wataala babban abin da ake nema rayuwar da ta yi albarka yawa wannan shi ne wasu Allah ya musu nisan kwana mai yawan gaske za a ko a cikin sabon manzo Allah wani ya rayu shekara 120 irin Anas ibn Malik shekara 120 yayi manzo Allah ya roƙa masa abu uku manzo Allah ya ce Allah ya baka nisan kwana bayan Allah ya baka nisan kwana ya baka dukiya bayan nan kuma ya baka zuriya abinda manzo Allah ya roƙa masa kenan an ce san da ya ga ƴaƴansa 120 sanda kuma dibinansa suka zamanto so biyu suke haihuwa a shekara saboda almanzala ya ce su yi albarka maganan albarkan nan ya biyo to wannan kuma gashi kuma wannan nisan kwanan to haka kuma sai ga wasu kuma basu dade ba game da kwanakin ke cewa irin su mazum na jabal ko shekara arba'in bai kai ba amma ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ya zamanto hadisi da ya ce khairukum man dala umruhu wa hasuna amalu fiyayye a cikin ku wanda Allah ya masa nisan kwana kuma ya kyautata masa aikinsa yayin nisan kwana ya samu shekaru masu yawa kuma rayuwarsa ta tafi akan tsafta ta rayu akan addini akan kulawa da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan an samu arziki kwarai da gaske wa ma yu'maru min min mu'ammarin wa la yunqas min umri illa fi kitab fa ce duk waɗannan yana cikin littafi ne wato lauhul mahfuz da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya dukkanin lamurra da ainihin halitta wato a cikin wannan ake ihada ake kewayewa da su inna zalika alallahi yasir kuma haka abun yake wannan abu mai sauki ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala a ba wani rayuwa yayi da yawa wani yayi kadan wato duk a cikin iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala nan aka ce idan mutum ya kai shekara 60 a duniya daga lokacin sai ya koma wa ma yunqasu wato daga 60 kam a duk abin da yake da shi sauka yake yi yadda kasance ribiya tsinke ɗaya sauka ɗaya sauka ɗaya sauka ɗaya sauka to haka zai dinga tafiya baya baya baya baya daga shekara 60 dan adam duk wani lamarinsa baya baya yake na jikinsa amma na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala gaba gaba zai ci gaba da yi amma dai jiki kam body din zai rauni kwarai da gaske a je a musamman ma irin fitintinu na zamani kaga an samu abubuwa da suka larurori wanda za su bibi mutum wanda sai a hankali na'am وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح لجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعم وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلة تلبسونها وترى الفلك فيه مواكر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى ga wani gaba kuma har yanzu shi ma wannan aiki dama surorin makka haka suke ga wani aikin Allah wanda nan ma ba wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan aiki wa ma yastawil bahrani koguna guda biyu ba sa daidai wato a cikin yadda Allah ya yi su haza azgun wannan mai daɗin sha ne wadda Allah ya yi shi hulwun furatun wadda ya zamanto mai daɗin haɗiya wurin sha sa'igun sharabu wadda ya zamanto mai in ana sha cikin ludufi cikin sauƙi yake gangarawa a cikin makoshin mutum wa haza milhun ujaj wannan kuma wadda ya zamanto mai gishiri ujajun mai zartsi wurin sha Allah tabaraka wa ta'ala ce daban-daban suke zaka iya ganin su suna tafiya marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabiyani sai kaga ruwa suna tafiya tare amma kuma ba sa hade fa kai kana ganin su ne ko nan zaka tafi adama in ka je numan wata ranka sauka ka duba eh zaka ga ruwan suna tafiya ga sunan wannan baki ne wannan kuma wani kalan ne daban suna tafiya tare ɗaya ba shiga cikin ɗaya wannan saboda iko na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce wa min kullin ta'kuluna la ta'kuluna lahman dariya daga dukkanin waɗannan ruwa nau'i guda biyu kuna cin abin da ya kasance lahman wato nama wanda ya kasance shine kifi wa tastakhrijuna hilyatan sannan kuna fitar da abubuwa na kawa wato abubuwa da ake ado da su ya khurju minhum al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a cikin waɗannan koguna ake fitar da lu'lu' da murjanu da sauran abubuwa na jawahir wanda ake amfani da su duk daga cikin waɗannan koguna ake fitarwa talbasunaha wanda kuke yin tufatarwa da shi bi ma'ana kuke amfani da shi wurin a cikin abin da ya shafi janibi na tufafi bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan wannan alkhairi da ake samu har yanzu za a samu wataral fulka zaka ga jiragen ruwa fihi mawakhira suna ainihin ketawa a cikin wannan kogi a cikin wannan koguna wato manyan oceans na duniya waɗanda zaka ga wani jirgin in ya taso sai ya wata shida yana tafiya akan ruwa kafin ya je inda zai je kuma ya sauke kaya ai wurin wata shida kuma ana sauke kayansa amma kaga iko na Allah tabaraka wa ta'ala inda zaka ajiye handset din nan ka sake shi a cikin kogin sai ya nitse amma shi wancan ba zai nitse ba ikon Allah tabaraka wataala saboda aya ne daga cikin ayoyi na Allah tabaraka wataala wataral fulka fihi mawakira litabtagu fadlan min rabbih wa litabtagu min fablihi don ku nema daga falalan Allah tabaraka wataala falalan Allah anan shine bisafar littijara wato a fita a yi tafiye-tafiye a samu ainihin a yi kasuwanci a yi saye da sayarwa a yi fatauci a dawo wala allakum tashkurun domin kuma ku gode akan waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku shi duk ƙasar da ba ta da ruwa to talakar ƙasa ce saboda haka ya zama to duk waɗanda suke da ruwa in dai ku ba ku da ruwa sai kun haɗa kai da ainihin makwabtanku waɗanda suke da ruwa su amfane ku wanda ya zamanto Allah ya sanya arziki mai yawa duk kasashen da Allah ya musu arziki suna da ruwa da saddi ai akwai lokacin da aka fara batun maganan dredging river Niger ban san ina aka kwana da maganan ba domin dai tun bayan wucewar gwamnatin Goodluck zuwa yanzu ba san inda aka kwana da wannan hidimar ba lokacin da ake kokarin a gyara wannan river Niger ya zamanto an gyara shi an fara dashi an yalwata an yi abin da aka yi to abubuwan da ya akwai wani lauje cikin nadi eh tun lokacin abun ya tsaya saboda dai wasu abubuwa wadda ya zamanto interest ne ba wai canjin policy ba ne ba canjin policy a kan hakan ba amma dai akwai waɗanda ba sa son abun kuma abun ya ci ya sha wala allakum tashkurun domin kuma gode wa Allah tabaraka wa ta'ala za mu ga ayar da muka fito wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin an ce duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya shekara 60 a duniya to Allah ya bashi nisan kwana in ana neman masu nisan kwana aka ce ai wani ya cika shekara 60 to Allah ya masa nisan kwana a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sauran al'ummatai ba haka abin yake ba suna shekaru masu yawa wani shekarar dubu a duniya to amma dai a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har mutum ya shekara 60 to ya kamata ya tara kayansa in da baya ma wurin Allah ya tara kayansa ya da wurin Allah domin kusan ya kusa da bus stop e saura kawai ana jiran motar ne ta zo a wuce da shi to shi yasa ga ko aikin gwamnati ba wannan shekaran ake ake ritaya ba da ka kai shekara 60 inda za ka yi retirement by service by by by age ba da shekara 60 ne in by service kuma ka shekara 35 to wannan ya zamanto har kada mutane su yi wasa da rayuwa wato shi rayuwa abu ne mai tsada wanda ake son mutum ya zamanto ya amfana da ainihin damar da yake da shi wurin samun alkhairai na duniya da lahira na'am yulijin laila
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير نعم يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير Allah tabaraka wa ta'ala ce yulijul laila fin nahari shi yake shigar da dare cikin rana wa yulijin nahara fil layli ya shigar da kuma rana cikin dare wani lokacin kaga dare shi yafi tsayi wani lokacin kaga rana shi yafi tsayi wato saboda wannan aidin shigan juna da suke yi dama halifofi ne guda biyu wannan ya gama nashi sai wannan kuma ya karba haka suke ainihin ta ainihin karba karba a cikin wannan aiki wato wasakkar shamsa shi Allah shi ya hore wa halitta rana wal qamara da wata kullun ay minhuma dukkansu daga biyu daga cikin su nan yajri li ajlin musamma suna tafiya akan falakin su wanda Allah tabaaraka ta'ala ya ambata kamar yadda zamu samu in mun shiga suratu yasin Allah tabaaraka ta'ala zai ga mana yadda ake samun manazil na abin da ya shafi wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjinil qadim za a mana maganan wa shams tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim to wannan gaba kusan a wancan gefen za a kawo shi mufassal wato a rarrabe shi Allah tabaraka wa ta'ala yace kullun yajri li ajalin musamma zalikumullahu wanda ya aikata irin wannan aiki fa shine sunansa Allahu shine Allahu eh wannan ayyuka da duk aka irga daga baya har zuwa wannan gaba wanda yake yi kuma yake yi jiya da yau da gobe duk shine Allahu kuma rabbukum shine ubangijinku mai renonku tun farkon lamari har ƙarshen lamari kuma lahul mulku shine yake da mallakan komai da komai mulku da malakut duk mallakansa ne kalkan wa mulkan wa abidan mallakansa ne bayinsa ne halittansa ne tabaraka wa ta'ala wallazina tad'una min dunihi wadda kuke bautawa waninsa bi ma'ana gumaka ana tunda wannan surar makka ce ana magana da wadda suke rikan gumaka sulata da uzza da hubal da manata wadda suke bautawa wai a matsayin iyayen gijinsu Allah ya ce ai ma yamlikuna min qitmir ba sa iya mallakan daidai da akwai wani dan yana a cikin dabino in ka fidda dabinon a tsakanin tsagan nan zaka ga wani dan yana yana kwance dan fari siriri haka to wannan shine shine kitmir to ko kaman wannan Allah ya ce gunki bai mallaka ba to wanda bai mallaki kaman wannan ba ka sake wanda ya halicci sama da ƙasa da dukkanin halitta ka kama wanda ba yi da komai me zai maka eh me zai maka ko Hausa sun ce mutum ce zai baka riga ba sai ka dubi ta wuyarsa ba daga nan sai ka gane irin wace kalan zai baka to wanda shi ba ai shi gunki ba yi ma da shi wato gaba ɗaya ba yi da shi bare ya bayar don fa talib wal matlub da wanda ya nema da wanda ake nema a wurinsa gaba ɗaya sun zama raunana bi ma'ana ba za su yi wa kansu komai ba Allah tabaraka wa ta'ala yace haka suke saboda haka ba sa mallakan komai ballantana su iya ba da wani abu wannan kuma shine dilala hujja akan cewa Allah shi kadai ya tafarrudi ya kadaita bil uluhiyyati war rububiyyati shine Allahu shine rabbu zalikumullahu rabbukum shine Allah ubangijinku wadda kuma akan komai naku a ƙarƙashin kulawansa da tadbirinsa wato yake tafiya tabaraka wataala in tad'uhum na'am
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah tabaraka wa ta'ala ce in tad'uhum idan kuka kira su wato su waɗannan gumaka ya abun zai kasance la yasma'u du'aakum ba sa jin ma kiran da kuka musu ka zo ka ce ya sanamu ina san amini kaza alamun ce min kaza a raba ni da kaza bai ma ji ba fa yawwa bai ma jo ballantana ya fahimci mai kai ballantana ya ya baka wani na ji wani sakamako akan haka bai san ma me ake yi ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum li'annahum li'annahum jama'at domin sandararrun abubuwa ne yadda ka san ka je ka zauna ka tsuguna karkashin karfe ko dutse kana cewa ya maka wani abu me zai maka bai san ma kana yi ba ɗaya kenan walau sami'u mastajabu lakum in ma da bisa itikadi an ce sun ji din aje sun ji amma kuma ba za su amsa mastajabu lakum ba za su amsa muku ba li adamil qudrati saboda rashin iko domin su ba abubuwa ne wanda suke dauke da rayuwa wanda ana iya tahasisi daga jikin su ba abin da ake kira tahasisi shine ya zamanto shi dan adam yana da abubuwa guda biyar waɗannan guda biyar a zahiri duk abin da akwai shi a zahiri yana kamawa da waɗannan abubuwan su ne kamar testa haka a jikinsa wato da jinsa da ganinsa da sansanawa da ɗanɗanawa da shafawa so a zahirin lamarin ana neman abu zahiri ne aka taba ba a same shi ba aka ɗanɗana ba a ji ɗanɗanonsa ba aka sansana ba a ji ba aka duba da ido ba a gan shi ba aka sa kunne ba a ji shi ba izan babu shi wannan an an ɗauki zahirul amri kenan domin waɗannan su ne alhawasul khams to waɗannan yadda kuma ake da waɗannan hawasul khams guda biyar a zahiri nan kuma a baɗi ne kuma akwai su su kuma na baɗi ne ne su ne da aglu da kalbu da su ne da nafsu da aglu da kalbu da ruhu da sirru waɗannan su kuma su guda biyar ne wancan na baɗi ne su kuma duk wani abin da ya zamanto na imani da waɗancan ake kama su yawa yadda ka san dai a ce maka waɗannan guda biyar na zahiri kaman bodi ne na mota amma mota bodin ne motan ko kuma inji ne inji ne mota ai saboda haka waɗancan su kuma na inji ne a ciki suke saboda haka in ma za ka sayi mota aka ce maka to ai ya abun tana da ɗan dent an ɗan bubbuge ta haka wannan mai sauƙi ne ai za a iya panel bita ya je dan tattaba ta shikenan a sake spray ai shikenan an wuce amma an ce maka tana da matsala na inji don kana da hankali ba za ka saya ba to shi dan adam duk abin da ya shafi janibinsa na imani shine injin da ke dauke da dan adam shi dan adam yana da bashariya yana da kususiya bashariya shine jikinsa yadda ka san buhu buhunsa wanda yake dauke da abun ai ba buhun ne ma'ana ba abun da ke cikin buhun in ka je kasuwa nan za ka ga ai akwai buhuhuna da yawa za ga a tare amma an ce wannan buhun mai ta ce wannan buhun shinkafa ne ko wannan buhun masara ne wannan buhun wani ma buhun gawayi ne ko ba duwa akwai ba yawa to ai abin da yake ciki shi yake fassara abun yawa to shi dan adam abin da yake dauke da shi na kusanci da Allah shi yake fassara shi shi yasa Abul Abbas al-Marsi wani almajirin Abul Hasan Shazali ne yana ganin manzo Allah ya kazata sallallahu alaihi wasallam yace dan adam idan ka ga bashariyarsa ba za ka ga kususiyarsa ba in ka ga kususiyarsa ko ba za ka ga bashariyarsa ba a ka'ida abu ɗaya ake gani wanda ba su yi imanin nan ba su ba su ga kususiyan annabi ba ne eh wannan abin da yake ɗauke da shi na sirri tsakaninsa da Allah ba su ga wannan asirin ba su abin da suke gani kawai zahiri in an duba cewa to wannan ba marayan nan na gidan Abu Dalib bane kam shikenan iya abin da suke iya gani kenan ba abin da za su gani sama da haka waɗanda kuma suka yi imani su kuma ba su ga wannan ba su kuma sirrin suka gani to wannan sai ya zamanto su kuma duk abun da aka faɗa a kansa sun yadda wanda masu basu gane ba sun yadda wanda kamar yadda waisul karani yake gayawa su sayyidina su sayyidina ali da sayyidina umar da aka haru yake cewa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun gaishi domin da manzo Allah yace za su haɗu da shi mutumin Yaman ne suka ce in kun haɗu da waisu ku gaishe shi kuma ku nemi ya roƙa muku Allah ya muku addu'a ya nema muku gafara kaga nan wani karatu ne mai faɗi sahabban manzan Allah ne amma manzan Allah ce za a haɗu da wani shi kuma ba sahabi ba ne amma tabi'i ne amma an haɗu da shi ya za a yi ya ce a nemi addu'a a wurinsa saboda albarka yawa saboda albarka kuma hakan aka yi da suka haɗu da shi aka zo ana nemansa manzo aka sayyidina Umar ya ce muna neman wani uwaisu da ya ga mutanen Yaman aka ce uwaisu ya zo hakika amma abin da ke faruwa shi ne shi yana can bayan gari yana kiwon dabbobi yana kiwon dabbobi to wannan kiwon dabbobi da yake a bayan gari wannan shi ne abin da yake a cikin abin da ya shafi hidimarsa yake nan aka zo daga ƙarshe dai suka bi duk sifofin da maza Allah sallallahu ya bayar domin ya ce musu yana da wani alama kaman da'ira haka wadda ya zama alama ne na kuturta ya taba yin ciwon baras amma ya warke abin da ya saura sai dan wannan kaman dirhamin kaman dirhamul bagli din nan kaman haka ne shikenan a ƙarshen lamari da suka zo suka haɗu da shi shikenan aka yi magana ya ce musu kun kuna ganin kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kwarai wannan ma ai ga yadda yake da shi wannan ga yadda yake da shi wannan aka masa bayani ce Allahu akbar ya ce ai abin da kuka gani game da manzon Allah ba ku ga in an kwatanta a yadda yake abin da kuka gani bai wuce inuwansa ba bai wuce inuwansa ba idan sahabbai abinda suka gani a cikin janibin manzo Allah bai wuce inuwa ba mu farar hula mai muka gani eh mai muka gani kenan mu domin fa amaluna ma'ahum kama qala shaykhuna qadairil qadati ma dabibin mailati in ji nazifi radiyallahu anhu cikin yaqutul farida tsakanin mu da su yadda ka san tafiyan kiyashi da tafiyan duro haka tsakanin ainihin sahabi yake da sauran sauran bayan Allah wannan ba a ma gwadawa wato wannan haka abun yake saboda haka ya zamanto lamari ne mai fadi kwarai da gaske Allah ya tsaya mana Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yayi na'am eh dama an ce saboda akwai uzurin da ake da shi yasa aka fara karatun da wuri yau ayi hakuri Allah ya gyara mana abubuwan abubuwan mu zahira wa badinan Allah ya ba mu babban falala Allah ya tsare mana ya tsare mu ya tsare mana Allah ya bar mu da masoyan mu Allah ya shiga cikin lamuran mu zahiran wa badinan Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana Allah kuma mana kyakkyawan rayuwa Allah ya mana kyakkyawan makoma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya yi mana jarrabobin da muke fama da su a wannan ƙasa ba don halin mu ba Allah ya yi mana waɗannan kunci da wahalhalu da ƙarancin yalwa wanda ake fama da su alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين